أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littahi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 48 a cikin wannan littahi a sati da ya gabata mun tattauna a kan wata matsala da malam ya kawo a kan masu sarrai ya yi bayani sosai a kan mutane masu bin sarransu kuma ya nuna cewa mafi yawa bin sarrai shi ne ke kai mutane zuwa ga hallaka to yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan fakara ta 142 inda malam yake cewa wa idza sami'ta ar-rajul ta'tihi bil athari fala yuriduhu wa yuridu al-qur'ana فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه مالك تيوى إذن كجوني تأتيه بالأثر إذن ككاو مش حديثي نمزن الله صلى الله عليه وسلم فلا يريده yana nuna maka shi baya so ka ringa mishi magana ta hadisi wa yuridul qur'ana yace ma kawai shi alqur'ani kadai yake bukata bai bukatar magana ta hadisi to shine sai malai yace fala tashukku annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqa to kada kai shakka akan cewa wannan mutum ya kama hanya ta zindikanci faqum min indihi wada'hu ka tashi daga inda yake ka bar shi wannan matsala ce wadda a yanzu tana nan tana ruruwa wanda ake ce musu alkur'aniyun wanda suke cewa su kawai alkur'ani kadai da shi kadai za a aiki ba za a aiki da hadisi ɗaya ba na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su kawai ƙur'ani tun da Allah ya ce wa bil haƙƙi an zanna wa bil haƙƙi nazal to kawai su ya wadatas a gare su kawai da shi kadai za su aiki to kaga wannan magana suna yin ta alhali da kansu da kansu suke kare ta kansu to inda ka ce za ka yi aiki da alkur'ani mai girma to tabbas za ka yi aiki da hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ce huwallabi ba a tafil ummiyi na rasulan ko minhum ya tulu alaihim ayatihi ko ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة yana koyar da su littafin Allah sai ce kuma wal hikima sai ce kuma da hikima wannan malamai sun tabbatar a tafsirai daban-daban cewa al hikima anan ana nihin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka nan shi dan uwa wanda yake da irin wannan tunani tabbas alkur'ani gaskiya ne amma kai da za ka zamna ka ringa fasara alkur'ani ga wasu a wannan halin fasarawar da kake yi a matsayin hadisi ne kake yi manzala sallallahu alaihi wasallam shi aka saukan ma da alkur'ani mai girma kuma shi ya koyar da sahabbai shi wannan fasarar ta alkur'ani shine hadisi fasarar wannan da ka zamna kake ma mutane a zanyo ma aya ka fasara a zanyo ma aya ka fasara to a daidai wannan lokaci kuma kake cewa ba aiki da hadisi to ta yaya za a amshi fasarar ka ji amsar fasara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya wannan a dukkan wanda yake rayuwa ta ilimi kowane irin ilimi yana da theory yana da pratik ka je makaranta an ce maka arwalla ga yanda ake yinta tana da farallai tana da sunnoni pratik in shine ka dauki ruwa ka yi arwallar kai tsaye wannan kirna cewa ka fahimci karatun da aka maka sallah an ce maka wannan sallah ga yadda ake yin ta ta asuba ga ta magaruba ga ta azhar ga ta la'asar ga ta isha duka an gaya maka ga yadda ake yin su a baki amma kuma tashi ka fasa a yi ta aikace to wannan koyarwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimus salata a wurare goma sha tara a cikin alkur'ani mai girma allah ya ce a tsayar da sallah to in an ce a tsayar da sallah kawai tsayuwa za a yi sallah a salam ce shi yasa a tsakanin su aka samu bambanci wasu daga sun yi tsaye kawai suka karanta fatiha kawai su salamce shi kenan tunda an ce waƙi musalata ɗaya ɗaya ne ake samu ya ce to ai an ce warka umma arraki in sai ruku'i wasu judu sai sujada kuma amma kuma babu inda ya gani inda aka ce a taso daga rukuni a ato huci ya zai daga nan ko ya zai ba mu sani mi ake karantawa a rukuni mi ake karanta a sujada shuru bi iya baka fasara mu je suratul ma'ida mantanin hurrimat alaikum almaitatu waddam walhamul khinzir wa ma uhilla li ghayri allahi bihi والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام wannan zanen da aka yi Allah subhanahu wataala ya zano abubuwan da aka haramta a ci sai ce hurrimat alaikumul maitatu waddam duk abin da yake matacce ne an haramta a ci shi waddam duk abin da yake jini ne an haramta a ci irin yadda tura suke soye jini ko a dawa shi aikon sarban shi a ringa ci wannan haramun ne addini to yanzu ya za su yi da anta ai tarin jini ne yake dunkulewa ya anta ko ya za su yi da ita in sun ce ai anta kawai tsoka ce a cikin dabba ba wannan bace ba to mun ji ya za su yi da kihi kihi idan ya mutu a cikin ruwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mana halakai to yanzu idan aka hudu kihi daga ruwa ya mutu sun ci ko ba sace ba in suka ji sun yi aiki da hadisi tabbas in dai suka ji sun yi aiki da hadisi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine yace an halatta mana abin da ya mutu a ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa a hadisi to in kuka ce ba za ku yi aiki da hadisi ba da ƙur'ani kaɗai za ku yi aiki a ƙur'ani ba a ce ba an haramta an halatta cin kihi babu kawace aka an haramta matacci ban da shi zakka da Allah subhanahu wata'ala ce a hudda zakka yanzu dabbobin da rarrabe su da adadin da za a hudda da kuɗi da za a hudda da zinariya da azurwa duka wannan adadin kaza in ya kai kaza za a hudda kaza duka wannan koyarwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kai kana da dukiya ka hudda zakka ko baka hudda ba in dai ka hudda to kai aiki da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka bai rabuwa bayan haka ne a cikin alkur'ani babu inda aka ce ka a cikare a hadisi ne zo aka ce kare haramun ne mazala sallallahu alaihi wasallam ne ce kare haramun ne to idan suka ce ba za su yi aiki da hadisi ba kenan kare halaka ne a wajen su ko ci suke to sai mu gani idan aka ba mutum aihuwa ya karen zai yanka koko ya zai to suna da wannan matsaloli da yawa wanda ba sa iya ba da amsa a kansu tambayoyi ne suna nan kaya guda an tambaye su ya za ku yi da amsa idan an ce kaza da kaza da kaza ya su shuru ya su ringa kama kama ko kuma su shiga fada su shiga zage-zage shi kuma gaskiya ce ba sa so dole ne a yi aiki da hadisi dole ne a yi aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne tunda shi yake fasara alqur'ani mai girma Allah ya ce wa awaqimu salata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yanda nake yin sallah Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah aje ai aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu habbai khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a wajena kenan kaga menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana maka yana fassara maka abinda Allah yake nihi a dunkule shi zai zo warware maka ce ga za ka kai theory yanzu to ga practice in ga da ake sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya maka wannan ya daga cikin kamar misiyon inda manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kenan ya zo mana da addini ya zo mana da alkur'ani kuma ya zo ya koyar da mu wannan alkur'ani a aikace ga hannu zamu yi shi shi yasa Aisha Allah kara mata yarda da aka tambaye ta yaya halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke sai take cewa khulquhu qur'an ai halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani idan muka je cikin suratul mujadala قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يا كما تأجي منا أن قرآنيون دسومكي سجي منا واتيتي تزو تكي جاية دمان زالة صلى الله عليه وسلم أولنا آية idan suka fasara suka ce wance ce to hadisi alkur'ani ya ce allah ya ji macen da ta zo take jayayya da kai akan mijinta to yana da kyau wanda zaka ke fasara mai alkur'ani ya tambaye ka wace ce wannan mata menene faru ta zo take jayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a daidai lokacin da zaka zabura ka ce wanta ce to hadisi alkur'ani mai girma Allah ya ce mana idh yaqulu li sahibihi la tahzan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abokin shi kada kai hushi kada ka tada hankali kada ka damu inna Allah ma'ana Allah na tare da mu to a tambaye su wane ne wannan li sahibihi ke wane ne abokin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ce abubakar ne hadisi ne hadisi ne a hadisi ne aka mana cewa abubakar siddiq shine ya raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yin hijira to alqur'ani akwai ayoyi da wanda yana da kyau idan ka zo fasara suka ce wane da wane ne abin ya afko akan shi ga yanda abin ya kasance sai Allah ya sauko aya take magana akan kaza ka gani abin hili zai fito wa mutane a fahimta to in dai zaka ce wane ne to qur'ani eh ka aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ard su wane ne talata sai ka koma hadisi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi wane ne Allah ya ce ka a ƙara tsaya akan kabarin irin su waye ayyana ta sauka akan su sai ka koma hadisi suka kuma hadisi to haka ko da labarin annabawa mafi yawa wasu annabawan ana ka labarin rabi sauran manzo sallallahu alaihi yake idasawa sauran manzo sallallahu alaihi yake bayanin gashi gashi gashi manzala sallallahu alaihi wasallam duk maganar da yake faɗa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana da sarrai abin da yake faɗa inda yana bayani ne akan shari'a to wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ke umarta mu ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku yace ku aiki da shi duk abin da ya hana kuma ku hannu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin kwaikwayo ne mai kyau to kenan duk wanda ya ce ba zai aiki da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam ba gina ya ce ba zai aiki da wannan ayoyin ba tabbas hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam akwai masu rauni a ciki me masu rauni akwai wa'anda suka rawaito su an same su da wasu matsaloli malaman hadisi suka tantance suka ce wani ba amsa hadisi a wurin shi wani ana amsa hadisi a wurin shi shi da kaji an ce wannan hadisin da ifi ne wannan hadisin sahihi ne wannan hadisin hasan amma alkur'ani mai girma babu wannan tabbas a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam an samu wannan shi kuma alkur'ani mai girma Allah ya alƙawarin tsare shi yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yace mu muka saukar da alkur'ani ko mu za mu kare shi to hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai da wannan kariya kamar yadda alkur'ani yake da shi yasa Allah ya tayar da malamai masu aiki kan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tantance mana hadisai ingantattu da wanda ba ingantattu ba wanda suka tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su tabbata ba kahin a tabbatar hadisi ya inganta sai an cika ka'idodi akalla guda biyar da farko ka'ida babba da ake tabbatarwa za ka samu a hadisi guda an samu jerin gwano na mazajen da suka rawaito hadisin akalla mutum biyar ko hudu ko shida cikin wa'annan mutanen guda biyar misali za a ce an samu hadisi daga muhammad shi kuma ya samu daga isma'il shi kuma ya samu daga musa shi kuma ya samu daga isa shi kuma daga abu huraira shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan muhammad da isma'il da musa da isa su wa'annan guda hudun sai an yi bincike a kansu shin muhammad ya gamu da isma'il yaya suke alakarsu a almajirin shi ne to shi ismail kinwa ya gamu da musa e ya gamu da musa almajirin musa ne shi ko musa ya gamu da isa e ya gamu da isa almajirin shi ne shi kuma isa ya gamu da abu huraira e almajirin abu huraira ne yanzu an samu ka'ida guda ta cika cewa ne kowanne daga cikinsu ya gamu da kowanne kenan mun sun gamu baki da baki abu huraira ya jiyo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Isa Isa ya gaya ma Musa Musa ya gaya ma Isma'il Isma'il ya gaya ma Muhammad shi ko Muhammad ya rubuta a littafin shi cewa ga hadisi yanzu yanzu an samu kenan wannan ka'ida dole he ta cika tabbas cewa sun gamu ta kwana za a bashi empuwa a ce wannan hadisin ya samu daraja guda daraja ta biyu da za a bincika wane ne Muhammad wane ne Isma'il wane ne musa wane ne isa ya halayen suke kowanne an bincike halayen shi shin an taba kama ɗaya daga cikinsu ya yi karya ko ta wasa ko a wasa an taba samu ya taba yin karya shi kenan hadisin sai a mai kurwa ba a masa hadisin shi shin adali ne shin yana da amana shin bai aikata abubuwa na fasikanci duka ya an bincika in aka bincika sai a ce dukkan zo annan mutanen adalai ne mutanen kirki ne mutane na gari to sun samu daraja guda biyu wannan yana gaya mana ne hanyoyin da ake bi a tabbatar da hadisi ya inganta ko bai inganta ba daraja ta uku wadda hadisi zai samu ta kwana tabbata ya inganta ita ce yaya waɗannan mutanen da muhammad da isma'il da musa da isa yaya in sun hardace hadisi yana zama a kwallowa ko bai zama shin idan sun hardace hadisi wata rana an tambaye su suna gaga wajen kawo shi ko kuma suna tsallake wani ko suna sauya wata kalma zuwa wata kalma so da malaman hadisi Allah ya ware su a cikin al'umma suna da wata kahin kulluwa wadda ba kowa yake da irinta imam al-bukhari da kuke ji ana cewa rawar bukhari ya taba zuwa bagadada suka ce yau za su gwada shi ba shi bane ake cewa rubuta hadisai soyayye a cikin littafin shi yau za mu gwada shi mu gani ya hardace hadisan ko bai hardace ba sai sai kawo min yara guda goma kowane yaro aka ba shi hadisi goma hadisi ɗari kenan yara goma kowane yaro na da hadisi guda goma aka ce musu za ku zo gaban wannan malamin amma za ku cakula hadisin me cakula hadisin misali in suka kawo hadisin da aka ce muhammad an muhammad ya samu daga ismail shi kuma ya samu daga musa shi kuma ya samu daga isa an abi hurere maimakon su ce abu hurere su ce an ibn umar ya suka wani hadisi daban ya suka caccakula hadisan ka baki daya kowane guda goma da ya zo ya da caccakula hadisan shi da nawari da ya zo ya karanta hadisi goma a cakule ya gusa na biyu ya zo karanta hadisi goma a cakule ya gusa na uku ya zo da duka suka suka karanta hadisai goma goma kuma a cakule kuma suka ce nashi ne wai a cakulan ya haddace duka hadisan da suka hoki a cakulan yadda suka kashi a cakulan ya kaya dake ya ce kai na hari ka ka hadisai guda goma ga yadda ka kawo su a cakulan wadda ya kasu ya ce amma hadisan wannan in kana tsammanin nawa ne ba nawa bane saboda nawa ga yanda suke kowanne ɗaya bayan ɗaya jera mai shi ya ba shi goma shi ya zo na biyu shi ma ba shi goma shi ya zo na uku ya ba shi goma shi ta kwana ɗaya da sadiki ka duba irin wannan kayan ƙwallo ta shi hadith yawan miliyan suke haddacewa dubu so dubu to wajen abin da shi harda ta hadisi akwai abu guda biyu akwai harda ta kwalluwa akwai harda ta littafi akwai wanda in ya zo in ka gaya mai hadisi ya rike akwai wanda shi kuma littafi da kayyan shi da bik kana faɗi sai rubuta to yanzu kaga shi ma wannan a matsayin ya rike a duk lokacin da ya ce wane ya bani hadisi in ya ɗauko littafin shi buɗe ya karanta shi kenan tabbas ga ya samu ma'adani mai kyau inda ya adana idan kuma a ƙwalluwa har da daga ya ce wane ya bani hadisi ya kawo shi yadda yake to dama an mai shaida har da shi kenan to alhamdulillah to sai an samu tabbas har da shi mai kyau ce hallo ban da shi akan har da sai ka ji an ce hadisin wane ana amsar shi a lokacin da yake da shekara misali sattin bayan ya ƙetare sattin an wasa amsa hadisin saboda a lokacin ya hawara mantuwa idan ka ka hadisi ka ce wane baka hadisi sai a tambaye ka yana da shekara nun baka wannan hadisi sai a bincika a gani in ka hanya kai shekara sattin ne an amsa amma in ya wuce shekara sattin sai a ce a ba amsa bancin shi idan wanda yake rubuta ne a littafi sai akwai lokacin da wata musiba tana samun kayan karatunka ko gobara su kone ko kuma a yi ambaliya na ruwa inundation su shiga ɗakin ruwa ya shiga ɗakin kai jika duka littattafan naka dama ta wadace sai rubutun ya shayi sai a ce maka kahin ya yi gobara hadisin shi lahiya launi bai da matsala amma bayan ya yi gobara littattafan nashi da yake rubuta hadisi sun kone don haka hadisin shi ba amsa haka ake bincike wani hadisi yanzu kaga an samu ka'ida ta uku in ta cika cewa kwallowarka mai kyau ce kana rike hadisi sai a zo ƙa'ida ta hudu ita ce adamul illa ya kasance hadisin bai da illa mai illa ka aje akwai wata illa a cikin hadisin amma ba a ganta ba a yana ake gane ta takan yi na gamu da kai yau a tarihi mun gamu amma lokacin da mun gamu kai ma baka samu hadisin ba da aka karanta tarihi sai aka ce e wane da wane sun taba gamuwa kenan tun da ya ce ya rawaito hadisi a wajen shi a koyuwar yaji to bayan bincike mai zirhi malaman hadisi suke ganowa a lokacin da suka gamun wannan shi ma bai ji hadisin ba to kaga an samu illa a cikin hadisin shi yasa idan aka zo ka'ida ta hadisi a ce adamu da illa ya kasance hadisi bai da illa ka'ida ta biyar ya kasance hadisin ba sha zuba ne ya kasance continuity na hadisin bai sa amma wata aya ta qur'ani ba ko bai sa ma wasu manyan hadisai da suka zama mutawatare ba misali hadisin da ya zo ta hanyoyi wajen sahabi 40-50 sai aka samu hadisi guda ya saba ma duka wannan ruwaya ta sahabai a ceto wannan hadisin kwantininsu ya saba ma ruwaya ta manyan sahabai ko manyan malaman hadisi ko kuma ayata ƙur'ani sai a ce wannan hadisin shazumi to wannan ƙa'idodin guda biyar sun cikawa ake amsa hadisi kuma aikin shine ake ta yi don haka su wanda suke tsammanin cewa a hadisi idan aka ce hadisi ya inganta ai kawai tsammani da ake a ba tsammani ba ne ake ba tsammani ba ne ake aiki aka yi tukun aka tabbatar da ya inganta ko bai inganta ba don haka masu shubuha akan cewa su da ƙur'ani kaɗai za su yi aiki bisa aiki da hadisi ba so da ƙur'ani shi ne tabbas hadisi akwai a suna turamfan kansu an yi turamfan su ba su maido hankalin su je su karanci yaya ake gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba kwana su yi wannan zargin alkur'ani mai girma tabbas gaskiya ne kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya ne ba abin da zai tabbatar da cewa shahadarka da kai ta cewa wa anna muhammadar rasulullah gaskiya ne sai in ka mai da'a a umarnin da ya bada ka hannu a hannun da ya ce ya hana ka gaskata labarin da ya bada kuma kada ka bauta ma Allah sai yanda ya koya Allah ce wa kimu salata sai yanda annabi sallah zaka yi sallah ta amsu Allah ce wa atu zakata sai yanda annabi ce a bara zakka idan ka bara za ta amsu Allah ce ayi hajji sai yanda annabi ce ayi hajji yanda ya koya ituwan in kai hajjin ka ta amsu yanzu in ka dauka ka ce kai da kanka zaka fasara ma kanka baka iya fasara alqur'ani ne baka iya fasara shi dole hika isti'ana da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda sahabbai suka fahimci abin ga wa'inda aka sabko abin a gaban suna zamni kuma aka yi aiki da abin suna zamni ai sun hika sanin yaya wannan aya me take ne ai bai kai ba abin gardama ma in dai da hankali sahabban nan suna zaune alkur'ani ya sauka kuma da ya sauka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya musu kuma da ya koya musu yayi aiki da ayi kuma ya koya musu ga yanda za a aiki da ayi kuma suka yi aiki da ayi suka koya ma ɗan baya suka ce ga yanda ake aiki da ayi ga yanda abin take ni kuma ka ce wannan abin da aka koya karkashin wannan ayi ka ce wa baka yarda da shi ba to nawa zan mu dauka mu fahimci alkur'ani mai girma babu dan haka rudu ne wanda mutane yanzu suna nan suna ta yada zancen nasu na akan su da alkur'ani kada su ringa aiki rudu ne wanda suka zo suka cikin al'umma wanda kuma bayya hudda al'umman nan bayya kai ta saman hanya ta gaskiya in ka ji magana da farko gaskiya ce amma a kalkashinta abu ne wanda yake bata musulunci in ka ji magana da farko ta ma za su yi mu da alkur'ani kadai za mu yi aiki shi kadai ne gaskiya Allah ce wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal kaga magana ce ta gaskiya ga ta nan amma a ƙarƙashin ta gani babu gaskiya a ciki idan suka ce ba za a aiki da fasara ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya aiki da fasarar su alqur'ani ne gina babu inda aka ce ayi sallah asuba raka'a biyu babu inda aka ce ayi sallah magriba raka'a uku babu inda aka ce ayi azhar raka'a hudu babu inda aka ce ayi isha raka'a hudu babu zawwa ne suka suka dauko wannan ayata cikin suratul fatir ko eh alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'ilu malaikati uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba wai suka ce wai anan suka fahimci sallar asuba da sallar magarwa da sallar sallar jona ana zancen mala'iku masu fuffuke guda biyu da fuffuke guda uku da fuffuke guda hudu kaka ce a sallah ce gani anan kamar a moliki wannan zancen to an ce ma ka yi bayanin a ina ka ce a sallar asuba raka'a kuma ina lokacin su yake wani lokaci ne za a yi sallah kaza lokaci za a babu manzala sallallahu alaihi shi ya zo koyar da mu ga yanda abin yake ga yanda abin yake kan don haka dole ne a yi aiki da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam wannan shubwa ce sai kacin al'umma da kuma fata kai al'umma ko ina saboda in dai kuce da qur'ani kadai za ku yi aiki magan ku kun huddo kare kun yanka kunci magan ku kun ci jaki ai duka a qur'ani a qur'ani cikin nahabi Allah da ya ce wal khayla wal bigala wal hamila litarkabuha wa zina ai ba ce ake kawo ce ta aka kawo litarkabuha dan ku hau ku ya ado wa ya khluqu ma la ta'lamu Allah subhanahu wataala yake cewa da doki da alfadari da jakki litarkabuha wa zina dan ku hau ku ya ado a qur'ani na aka ce kafuci amma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayyace mana ya nuna mana cewa ana iya cin doki amma jiki ba a ci ya ce a zubda naman jiki a ajiye na doki a ci daga nan kuma suna tabbatar da cewa ana iya cin naman doki amma ba a iya cin na jiki to kai yanka cin na jiki mai lai ta zo kai ta yanka jiki to a yana ta gani a ƙur'ani mai girmawa da aka yi zancen layya wa fadainahu bi dhibhin azim aka ce ba ta aka yi kabashin ba ko? to da mi zaka yi rai idan aka ma aihuwa mi zaka yanka ko ba a yanka a hadisi yanzu in aka ma aihuwa in kama yaro yanka rabba kwai a hadisi yanzu to mi za a yanka mashi sai mu gani kai mi za ka yanka mashi kai wani kace baka aiki da hadisi kenan ka ga hudu ne da ka sa kanka kuma yana daga cikin abin mamaki kai ka zo ka zamna ka rinka fasara alkur'ani ka ce kuma kai a amshi taka fasara kuma ka ce ka amshi fasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wani ne hawa mala hawa mala Allah subhanahu wataala ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam to bayyana lin nasi ma nuzila ilayhi dan kama mutane bayanin abin da aka saukar a gare su to shine nan maliki jan hankalin mu akan irin wa'annan masu wannan aqida yake cewa idan ka ji mutum idan ka zo mai da hadisi yayi bayya su shi kawai ce ma shi ƙur'ani kadai ya ce falata shakku annahu rajulun kada itawa ala zandaka kada kai shakka cewa ya kama hanyar zindikanci fa qum min indihi wa da'u ka tashi daga inda yake kafar shi so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu yace ku saurara ni an bani alqur'ani kuma an bani kwatankwacin shi shine hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لك واعلم ان ان الاهواء كلها رديه تدعو كلها الى السيف وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة مالك تيوا كسني أن الأهواء سري دكا سري بتاني in dai san rai ne bata ne wa ma ubarri nafsi inna nafsa la amaratun bisu kada ka ka rinka biya ranka wallahi in dai ka biya san ranka kullum bata zai kai ka saboda shi dan ne a tsogunna a wajen shi so ke gabaci gure shi ke haka ma Allah subhanahu wa ta'ala rantsuwa yace tallahi la uguyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin na rantsi da Allah yace ma Allah subhanahu wa ta'ala kan shi dan ya san Allah yi rantsuwa ce na rantsa girmanka bi izzatika ni kuma yana adda su duka illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayanka wani sai kasance masu tsoron Allah masu masu ikhlasi Allah yake ce mana ma ubari nafsi inna nafsa la amaratu bisu ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wanda ya ɗauki ubangijin shi ne sarran shi kawai abin da ranka ya raya ma kawai ka je ka aikata kawai ka ta abin da ranka ke so kawai ka je ka kina yanzu shi ne ubangijin ka shi kake bauta ma ranka ko tunda shi da abin da yake so shi kake yi to ka sani mai bin sarrai gidan wuta an lullube shi ne da wannan abu da sarrai abin da rai yake so an lullube gidan wuta da shi abin da rai bai so da shi aka lullube gidan aljanna rai bai so ka bauta man Allah to aljanna ce nan ka kama jikinka ka yaƙe shi ka je aljanna rai so yake ka yi nan ka bi shi ka je wuta sai ka zaba fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sarrai bata ne kuma kai mutum yake ba shi yasa malamai suke tambaya wai shi shedan lokacin da ya bata da ya saba man Allah shi waye wasu wasu ya kan shi aita ake yanzu wasu wasi ne ko yake mamata min sharri wasu wasi hannas istahwada alaihim shaytan fa ansahum dhikra Allah istihwaz shine wasu wasi na shaytan da yake mamata a cikin rai ya badda ka ya badda ko to shi lokacin da ya saba man Allah wa mai wasu wasi shine aka ce wa ma ubarri nafsi nafs idan ka san wannan ran in ka biya ta wallahi ka za ta tabaruka maliki cewa duka batace ta da kullu ha'ila sai tana kai zuwa ga yaƙe-yaƙe na babu gera babu sama ya ce wa arda'uha wa akfaruha ya ce mafi lalacewarta mafi kafircewa a cikin wa'anda suke da bin sarrar shi ne arrawafid wal mutazila su ne wa'anda suka kasance rawafid ne me rawafid sun samu wannan suna ne a lokacin da ɗaya daga cikin ya ce ta hun sharru ashabin ahwa wa fi ƙimmati haiti an rafida mini shi'a san mu rafida ali annahu rafadu zaidan bin ali bin husayn akwai zaid bin ali bin husayn lamma da'awhu da yad'uhu an yuwafiqahum ala sabbi abi bakr hum zaid bin ali bin husayn bin ali bin abi talib jikan fatima allah kara mata yarda shi ne wasu mabiya nashi suka zo suka ce min kawai ya kamata yadda muke zagin abubakar da umar kai maka zage su sai ce haba haba kuma kuna da hankali kwa waziran na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ce ma da abubakar da umar kuma ni zo zan nan zage su suka ce to tunda dai baka zage su kai ma mun rabu kai to muharin da suka samu wannan suna sai su koma share su ba su da ake zagin abubakar da zagin umar shine tasbihin su shine tahlilin su shine tahmidin su shine zikirin su to wani irin addini ne wannan addini ya kasance zikirin ka shine zaki kuma zagin ma na bayan Allah wanda sun riga sun gabata ana zo ku game da su su yaki maka wata riba da ka samu yanzu yau a ce mutum ya mutu ka ɗaga barki ka je ko cikin hira ma a ce ka zage shi ai ya kamata kai tsaye wani tunani ya zo maka to wannan mutumin da na zaka a yanzu a yana za mu ruwaye da shi ai dai ka san haƙƙin shi ne kuma dole Allah ya buɗa min haƙƙin shi sai mun je kiyama kenan to ba ganin shi ba zaka yi bare ya yi maka to bare wannan bayan Allah da suka ma addini hidima su ne abin zagin ka suna ganin shi a suna ya wuce ya wuce a nan nijar akwai su a ragwar nan da magarama akwai su suna nan dan dai ba su iya bayyana abin ne mun ta yara ka zo gaba maka zagi abubakar ta yara a musulman wanda suke garin da saboda Allah ka zo gaban su ka zagi musu abubakar zagi musu umar duk sun sama iyan nasu abubakar da umar da zo ka zauna ka zage su a kasan baka kai labari shi yasa suke bi a hankali sun fi binciken sun nema ta ina za su shigo sun ga bai shigowa bai shigowa sai dai a hankali sun buɗe labal daban-daban suna yaudarar wasu suna zuwa mutum ko ya je in ya dawo zai gani ya ce zai ga ya shiga hankali shi to nan dai zuwan nema tun daga asali mutum ya kamata yi bi saboda hankali hankali ta karbi abin da muka tasiri babu dama sha Allah ta'ala da jahamiya da mutazila ya ce fa'innahun yardunan nasu alattaƙili wa zandaka ya ce wa'annan dukansu suna kai mutane zuwa ga attaƙili kuma da zindiganci mai taƙili shi ne kore ma Allah suna da sufofi sai malin ke cewa wa'alam anna man tanawala adam min ashabi muhammadin رضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره yace ka sani dukkan wanda ka daina zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin sahabbai yace a ba sahabban ba ne ke ni yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke ni yace kuma ya cutar da shi ya cikin kabarin shi don da zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yanzu misali ka zo wanda ya zo zagi Aisha yake ne ke dole ka zo ka zaki mata shi ai da shi kake ko to mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zo ka zama ka zana mun karanta satin da ya gabata Allah subhanahu wataala fa ya musu nadi na musamman yace duk wani mummuni su ne uwan shi sai mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ne aihi ma aihi shi sai addinin musulunci abubakar ba shi ayi aisha ba aisha ba umar mummuni ne wace abubakar shi ba mummuni ba ne ma ma'aikin shi ce kuma babanta ne hafsa ko ya umar Allah subhanahu wataala ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ya shi ce hafsa amma kuma ne a matsayin shi na mummuni ko ma'aikiya ce a gare shi saboda darajar kasancewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aihi abin amma saboda darajar maza da sallallahu alaihi wasallam ta zama aihiya a gare ka ai sai mata maza da sallallahu alaihi wasallam to kuma su zaka zo ka zaga ai kana zage su ka san da wanda kake mun san ina za ka a bakka iya zuwa ne can ka kama hanya ne to kana so a baka dama share hanya ce kake in aka baka dama sai ka isa can yana da wanda ya zo ce maka samu manzala sallallahu alaihi wasallam ka baki ɗaya mutanen banza ne ya ce to alkur'anin su suka maka kenan yanzu alkur'anin wanda suka kama maka shi mutanen banza ne wanda suka kama maka sallah mutanen banza ne wanda suka kama maka addinin mutanen banza ne kenan yanzu an samu kofa ta a rusa addinin gabaki daya ko to ita ce politikin da aka duk wanda da ya dauko na hanyar lissayin hanya ita ce daya daya za a rusa musulunci to ita ce aka kama don haka kan mu ba da dama kan wannan kan mu ba da wannan kowa ya ce wa idan zuhara laka minal insani shaikun minal bidai fahadar idan kaga mutum yana da wani abu na bida kuma ya kasance ya nutsu a cikin bida ya ce fahadar ya ce ka kiyaye shi fa inna ladhi akhfa anka akthar mimma azhara abin da ya koye maka ya yi yawa akan wanda ya bayyana maka na bida shi me yake ne da dan bida irin masu irin wannan halaye gaya ma sabai magana kore ma Allah sufofi da sunaye misali irin wannan abubuwa ne wanda wanda su ne wannan murtazila jahamiya da sauransu ko ko misali wani miyin tsubu duka bid'a ce tsubu bid'a ce wadda take iya kaiwa zuwa kafirci na bid'a ce wadda take iya zuwa kafirci ban ce ba duk tsan tsubu kafiri amma yana aikata bid'a da tana iya kai shi zuwa kafirci saboda a ciki a koyi ya fara ta'amuli da aljannai daga ya fara aiki da su kuma wa ma kafar sulaimana walakin na shayatina kafar za ka kai zuwa kafirci kenan ka fara zancen tsaye-tsaye ka fara zancen asiri ka fara zancen aiki da ruhannai ka har zaton ka yanka saboda su to shi kenan an bar musulunci to duk wanda ya kama wannan hanya ya kama hanya ta bid'a wadda za ta kai shi zuwa ga kafirci to dole gani yana da irin wannan halin zama tare da shi ba abokin mu'amala ka bane wanda musulunci ya baka musulunci ya ce idan zaka zamna ka zamna da mutumin kirki wanda aka ba da misalin shi da mai sai da turare ko ka ci kamshi ko ya baka wata ran kasa shi kuma wanda ya kasance yana aikata aiki na irin wannan abubuwa na bid'ance bid'ance aka ba da misalin shi da mai ziga ziga zigi ko ya kona ka kuka juwari yana don haka sai kai sakarantsa a kan irin wa masu irin wannan hali sai malam ke cewa wa izara aitar rajul radi at-tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiba ma'asi zaliman wa huwa min ahli sunnati ce fashabu wajlis ma'ahu fa innahu laysa tadurruka ma'siyatuhu nan wata magana ce malam yayi amma sai ka ajiye hankali ka gane me yake so yace malam ke cewa idan ka ga mutum radi at-tariq wal madhhab ya kasance yana da matsala a halayen shaka fasikan fajiran yana aikata abubuwa na fasikanci da fajirci misali ya aikata abubuwa na fasikanci da fajirci sahiba ma'asir ya kasance na aikata zunubai zunubai zaliman wani lokaci har zalimci ma na yi wa huwa min ahli sunnati amma kuma bai aikata ayyuka na in bid'a wanda suke irin wannan wanda suke kokarin kauce ma musulmancin baki daya zagin sahabbai tsabbace tsabbace da sauransu amma ya tsaya akan manhaji na ahli sunna ya san wannan abin da ke aikatawa sabo ne ya san wannan abin da ke aikata zunubi ne fasikanci ne zalunci ne ya sani amma kuma aqida ce ta asali aqida ce mai kyau aqida ce irin ta sahabbai yace wajlis ma ya ce to wannan ya zama kana iya zama tare da shi kana iya zama tare da shi kana iya abota tare da shi fa innahu laysa da durruka ma'siyatu saboda shi wannan saban da yake bayya cutar da kai kai kai ka san me yake ka san ba kyau shi ma san ba kyau kuma tana ma ma kana jan hankalin shi akan ya bari to zaman ka tare da shi yin wannan saban da yake bai cutar da kai amma idan ya kasance bid'a ce yake aikatawa wata ran yana iya jan hankalin ka misali me yin tsubbu wata ran kana shiga wani tension na rayuwa ka gani mutane suna kame irin matsalolinsu na rayuwa ne da gobe ringa ce musu a aiki za a yi a warware maka za a warware maka za wata ran kai ma ka shiga irin wannan matsala kace wani ba amin aikin nan ba kaga ka kama haka kenan kaga zaka kama hanya irin tashi shi zama tare da shi kenan bata kaza shi za kullum muke faɗa muke cewa bin cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya je ya bada kuɗi a mai roƙon Allah bin cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah abin da ya koyar da mu ƙarƙashin koyarwa ta alƙur'ani mai girma ta yi ka je ka roƙi Allah da kanka kuma yi baka yadda ake roƙon Allah Allah yake ce mana amma yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su'a Allah yake ce mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb Allah yake ce mana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku haka Allah yake ce bai ce ba a je wajen wani shi kaɗai zai da roƙon a kai kai Allah ya ce ka roƙe ni za a amsa mata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aya wai za su alaka ibadi Allah subhanahu wataala bai ce me ba ka ce musu malamai suke cewa a cikin alqur'ani mai girma mafi yawa tambayoyin da sahabbai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah zai bada amsa sai ya ce me qul misali yas'alunaka anil khamr wal maisir suna tambaye ka akan giya sai Allah yake cewa qul fihi ma ithmun kabir ka ce musu tana da zunubi eh tana da tana da cutarwa wa ismuhu ma akbar min nafihi amma cutarwa da ta yi amfanin ta yawa tana da amfani kadan yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair yas'alunaka anil ahilla qul qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj yas'alunaka anil hayd anil mahid ko قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط يسألونك عن الروح سيتي قل الروح من أمرك كذا كو إلى تأتي كتير مسو كتير مسو أما ذاك زوجان الدعاء sai Allah ke cewa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka a kaina to Allah bai ce ma manzo da sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ba kawai Allah ta yi fa inni qarib to ina kusa ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa addu'a mai addu'a idan ya roke ni kenan kaga Allah ya baka hanya totar ya ce ka roke shi bai cikin koyarwa ka je ka ba da kuɗi amma roƙo Allah ka je kai tabarci Allah ta yi kai ga wuraren ga lokutan da ake masa addu'a ga kalmomin da ake faɗa idan za a addu'a ga abin da ake kiyayewa idan kana so addu'a ka tamu su duka an gaya maka ka bi wannan Allah zai amsha addu'a ka bukata ka za ka biya kada ka rudu da kullum ka je ka ringa bada a sama sabka ka ringa bada a karanta ma ya da ifi dubu kaza a hudda ma arabi kaza a yi kaza a yi kaza duk wannan biye cikin koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sahabbai ba su dogara ba da kullun su zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce manzo Allah ka bana addu'a koya musu yake ce musu yake in ka da sai ga abin da zan karanta in ka sallah ga abin da zan karanta in wani abu ya dame ka zuciya ga abin da zan karanta in zaka yi balaguro ga abin da zan karanta in zaka yi barci ga abin da zan karanta in zaka yi kaza ga abin da zan karanta ko da yaushe ake ga abin da zaka yi ga abin da zaka yi wa zaka roƙa Allah manzo da sallam gama bayi yake da Allah kai tsaye bai kawo wani abu tsakanin bayi da Allah subhanahu wataala to yanzu kamar muna daukar wasu ne muna sanyawa tsakanin tsakaninmu da Allah muna sanya wasu ne tsakani muna ganin mu ba mu isa ba mu ce ma Allah ba mai ba mu ba a ce ba ba a ce ma wani ana bara addu'a ana yi wani abubakarin su da umar bin khattab ya yi haka zai ta hajji zai ta umara sahabai su ɗan wani suka ringa ce mi latar sana fi salihin du'a kada ka manta mu cikin addu'a wannan magabata suna yi mutum ka ce wani ina bara addu'a wannan ba laifi ba amma ba haka yake nuna cewa ba in ka ce ma mutum kana bar addu'a kaka je kai barci ka ce su wani suna ma addu'a bai ciki na haka mu fahimci abin da ma ke ni yana nufin masu aikata bid'a da tana iya kaiwa kafirci zama tare da su gara zama da wanda yake aikata sabo saboda mai aikata sabo sabon shi bai cutar da kai a cikin sahabban manzo da sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi da ake cewa Nu'ayman nu'aiman allah ya jarabta shi da shan giya kuma sahabi ya taba zauwa majalisi ya sha wanzan rasu ya ce a buge shi aka zazzane shi da bulala a nan wani sahabi ya zafi da ce kai wannan wani allah tsine maka mazala ce la tal'anhu la tafa'al fa innahu yuhibbu allah wa rasulahu kada ka da zagin shi wannan yana sa allah da manzon shi burci kaga wannan bawan Allah eh duk da cewa sahabi ne amma bai hana ba a ci yana sabo wani gidan kenan sahabai ba ma'asume bane ba ba salihi bane ba wanda ke nuna maka kuma kenan musulmi duk yanda yake da ruko da addini wata ran yana iya samun kanshi ya aikata wani sabo kuma wannan ba shi ne nuna cewa ba ba musulmi bane ba mutumin kirki bane ba kaza bane ba kaza a wannan haka dan adam yake kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwab duk dan adam yana iya kuskure me wanda aka yi so wanda in ya kuskuren kuma zai tuba shi yasa ake son bawa a koda yaushe in ya kuskure dinga ji kamar wani dutse ne a saman kanshi zai faɗo saman kanshi ya yi gaugawa ya je nema Allah gafarta mishi wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa ku je wajen Allah gafarta mu kuma Allah ya yi son haka yana son bawa mai neman tuba zuwa gare shi a wani hadisi yake cewa inda a ce ma ba a laihin a koma a tuba ya ce da an sake wasu wanda za su zo su ringa yin laihin suna tuba wannan ba ana neman wai ka je ka yi laihin a ana so ana maka cewa kai ɗabi'a ka hika laihin to in ka yi laihin ne ake so da kai ka tuba almanzara sassan ya taɓa ba misali ya ce mana kamar mutum ne a cikin daji yana da iya da taguwar shi abincin shi a sama komin shi a sama wannan taguwar tashi ta kada shi ta gudu yana kwanci abincin shi da ruwan shi duka a samanta ya rasa ina zaya ya rasa tudun dawa kawai yana jira mutuwa ta zo kawai yana ɗaga kai sai ka tago tashi ta dawo daidai kan shi ga linzamin ta daidai hannun shi ya rike linzamin ya tashi ya rike ta ya yi horin cikin da har ya ringa cewa ya Allah kai ne bawa na ninin ubangijinka ya yi kuskure saboda tsananin horin ciki har bakin shi ya furta irin wannan maganganu ya ce to mai tsananin wannan horin cikin ya ce Allah ya yi wannan bawan horin ciki ga bawan shi wanda zai laifi ko mutu ba Allah na son bawa mai tuba Allah na son bawa mai tuba don haka mutum mai laifi malaki cewa ya yi wanda ya kasance ɗan bid'a ne mai batar da mutane mai daidai da mutane fakara ta karshe malaki cewa wa idza ra'aita ar-rajul mujtahidan fil ibada mutafashiqan ay mutakashifan muhtariqan bil ibadati sahib hawa fala tajlis ma'ahu wala tasma' kalamahu wala tamshi ma'ahu min fi tariqin fa innahu la amanu an tastahliya tariqahu fatahlaka ma'ahu malike cewa fala tadtar bi kauni mutadi yuzhiru tanassuk wal ibada waz zuhdi wat taqashshuf wa yusalli bil layl fama dama inda wahawan wa bid'a fala tasahal mishfihi eh ja idan kaga mutum duk kokarin shi a wajen ibada duk rukun shi da addini in dai kasance mai bin sarrai ne yana aikata irin wani abun da aka zana na taba mutuncin sahabbai na kore ma Allah siffofi da sunaye na tsibbace-tsibbace da sauransu duk yadda ake ganin alamun yana da ibada in dai mai bin sarrai ne ma ce kada ka zama ta shi wala tasma kalamu kada ka saurare shi wala tamshi ma'ahu fi tariqin kada ka ringa ma tahiya da shi a saman wani tsari guda yace fa inni fa inni la amanu an tastahli tariqahu fatahluka so da ni yace ba na amantuwa in ji malam ka je wurin wannan tahiya tare da zaku ka je ka kuskure ka fada cikin hanyar shi ku hallaka ga baki ɗaya tare wannan ma yana jan hankalin mu ne akan wanda suke aikata bid'a kuma suke kiran mutane zuwa ga aikata ta menene bid'a menene bin san rai shine yin abin da Allah bai ce ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ba kan fahimta ba ta sahabbai kawai ni ne nake ganin ya kamata a yi kaza ai kaza ba komi bane ba wanda yake ganin ya kamata ai kaza addini ba komi bane ba ya tambaye kanshi idan kai sallah asuba raka uku ta amsu ko bata amsu ba ta amsu raka uku ai raka guda da ka kara ka yi kabbara ka karanta fatiha ka karanta sura ka yi tasbihi ka yi azkar har tahiyya kai ka yi ashhadu an la ilaha ka yi salatin annabi duka kai ai kaga duka da sunayen Allah ne kama alkurani ne karanta amma da kai raka uku ta yi ko bata yi ba bata yi ba saboda ba haka akoya ya akoya raka a biyu aka ce kenan kaga wani lokaci wani zai rute ke ce ai qur'ani ne za a karanta ai kaza ne zan yi ai kaza ne za a yi a'a ba nan bane gizo ke saka yaya aka ce kai adadi nawa aka ce kai bakin ina aka ce ka tsaya inda aka ce ka tsaya za ka tsaya ka ce kai ramadana wata biyu ko uku mana ka gani ya amsu ko bi amsu kuma da yake ko a bid'an ma aka ce ayi bayi ba zai wata uku na ramadana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh